بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتم من همزية زامو دورا دقا إن دمكة a idan ban manta ba karatunmu na baya har yanzu muna magana a game da aƙidu na yahudawa yahudawa da su da nasara kusan duka sun yi tarayya sun yi tarayya kamar yadda aka faɗa sun yi tarayya cikin kafirci saboda kowannensu ya yi kiwa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya saboda haka imam al-busayr radiyallahu ta'ala anhu yake ta ka musu yake ta ka musu kalubale da challenge yana ta yi musu tambayoyin da babu wani bai hude ko ba nasare da ya isa ya amsa wannan tambayoyin shine kamar a baitin baya ma yake cewa mislima qalatul yahudu wa kullun lazimathu maqalatun sha'na'u mislima qalatul yahudu kamar da yadda yahudawan suka faɗa kullun kowanne daga cikin bai hude ko ba nasare maƙalatun magana shana'a'u mai tsananin muni lazimatu ta lazimce shi wa qalatul yahudu uzairu bin allah ko wa qalatin nasara almasih ibn allah to kaga kowa daga cikin su yayi da'awar wani allah ne wa qalatul yahudu uzair bin allah su yahudu suka ce uzair dan allah ne ko wa qalatin nasara almasih ibn allah to kaga kowanne daga cikin su yana cikin bata أم بدا للإله في ذبح إسحاق وقد كان الأمر فيه مضاء har yanzu yana magana an bada saboda su Yahudawa ko Nasara sun ki wa Annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya saboda suna ga cewa ya za a kawo wata shari'ar shine har yanzu Imam al-Busairi na ga baka to ai ba farkon abu bane ai Allah ba yakan kawo abu ba daga baya kawo wani an kawo dare ba gashi an kawo rana ba shine an badalil ilahi ko ya bayyana sabanin haka ne ya bayyana ga Allah fi zab'i ishaqa a cikin yanka ishaq ka san wasu sun ce isma'il aka yanka wannan kissar ta qur'ani ko inni are fil manami inni azbahu ka fanzur ma za tara ko to an badalil ilahi ko sabanin haka ne ya bayyana ga Allah a ce Allah ya canza shawara ne fi zabi ishaqa a cikin yanka ishaqa wasu sun ce ishaqa aka yanka wasu kuma sun ce isma'il wa qad kana al'amru hakika kuma al'amari ya kasance maba'u mai zartuwa fiye a cikin haka kaga shi Allah mai yadda ya so ne ko tunda ya ce a yanka ɗaya daga cikin Allah ya ce yanka Ismail ko yanka Ishaqa ko kamar da yadda sabani aka samu kuma yazo yankawa Allah ya fanshe shi to kaga Allah abin da ya so yake yi ba kamar yadda Yahudawa suke ganin cewa wai Allah yana canza shawara ba ne. Shi aqidar Yahude da Allah ya ce a yanka yaron ne daga baya da za a yanka kuma wai sai ya canza shawara sai ga kai bai kamata a yanka shi ba. Ka fahimta kaga aqidu ne munana. To kawai wannan shi Imam Al-Busairi radiyallahu ta'ala anhu yana kawo abubuwan ne ta fuska biyu. Farkon farko ta siffa farkon siffar abin da za a fahimta cewa Allah yana abin da ya ga dama ne. in ya ce ai kaza daga baya sai ya ce ai kaza duka bayansa ne abin da ya so yake yi kaji abu na farko abu na biyu kuma yana bayyana maka aƙidu na yahudawa masu muni game da abin da ya shafi Allah ka fahimta am harramal ilahu nikahal ukuti ba'da tahlil fa hawa zina'u am harramal ilahu ko kuma Allah ya haramta aw ma harrama ilahu yawwa aw ma harrama ilahu nikahal ukuti ko kuma Allah ya haramta auren yar uwa ne ba da tahalili bayan ya halatta fa hawa zina uto yanzu kuma sai ya zama zina to ma anan shi ma anan baitin fuskoki bi ne fuska ta farko zai ga maka akidin yahudawa ne ka san ada ana aure ai mutun ya aure wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da ita ko ana yi ko a da ana yi lokacin annaba adamu saboda su kaɗai ne a duniya sai a haɗa yaya da kanwa ko sai a haɗa wannan gashi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma sai a haɗa su aure tunda su kaɗai ne a duniyar daga baya ana haka sai Allah ya canza hukuncin kuma to a nan baicin abin da zaka fahimta abu biyu zaka fahimta farko zaka fahimci cewa aqidar yahudawa su a wajen yahudawa saboda suke gaya wa Allah bakakken maganganu suka ce Allah canza shawara yayi da ya ba da dama a auri nan mutum zai iya auren wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da ita ko wanda suke uba ɗaya ko wanda suke uwa ɗaya daga baya sai Allah ya canza shawara to kaga wannan mummunar aqida ce ko sannan kuma egin yana gaya maka challenge ne su ga Yahudawa idan suka ce ba za su karɓi addinin musulunci ba saboda addinin musulunci ya zo daga baya sai a ce to ai da can ma Allah ya halatta mutum zai iya auren ‘yar uwarsa wadda suke uwa ɗaya ko wadda suke uba ɗaya ko wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya da can Allah ya halatta daga baya zo ya haramta dan Allah ka gano wannan karatun saboda akwai wasu wasu shafuka ne anan a cikin Hamziya sun kai kusan shafi biyar na so wallahi mantawa ne karatuttuka ne wanda su masu mungun wahala wanda duk cikin Hamziya yana daga cikin dalilin da yasa Hamziya take da wahala gaba ɗaya bai fi shafi biyar ba duk rikicin hamziya bai fi shafi biyar ba sai da zo in wawace karatukan kuma daga baya sai ne tunani game da suna da wahala sai da ne tunanin ma ko in sake karatun saboda a sake buɗe karatun sosai wannan yana daga cikin wuraren da suke da mugun wahala a hamziya eh au ma harrama ilahu ko kuma Allah ya haramta nikahal ukuti auren yar uwa ne ba da tahlili bayan ya halatta fa hawa zina sai ya zama zina la tukazzib annal yahuda qad zagu anil haqqi ma asharal lu'awa'u yace la tukazzib kada fa ka ƙaryata mana kada kai shakku annal yahuda su yahudawa ma'asharun waɗansu irin jama'a ne lu'ama'u wadda suke kaskantattu ka fahimta lu'ama'u mutane ne kaskantattu marasa daraja wa qad zagu haqiqa sun karkace alal haqqi sun bar gaskiya jahadul mustafa wa amana bi daguci qaumun hum indahum shurafa'u jahadul mustafa sun yi musun annabi sallallahu alaihi wasallam qaumun wasu mutane qaumun hum wasu mutane hum indahum wanda su waɗannan mutanen a gurin yahudawa shurafa'u madaukakan su ne wa amana bi daguci sai suka yi imani da gunki kaga su yahudawa ai ba an ba su littafi ba amma da aka zo da aka zo ana muhawara tsakanin mushrikai da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka goyi bayan masu bautar gumaka wa yaquluna haula yahdi min allazina amanu sabila su da kansu suke cewa su mushrikai sun fi sun fi musulmi zama akan hanya kaga ka taba kaga wannan ai cakwakiyar ta yawa ai kana da littafi wannan yana da littafi wannan kuma mushriki ne kace wai mushrikin yafi wannan mai littafin wannan mai imanin to shugabannin yahudu su suka yi haka shine jihadul mustafa sun yi musun annabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bi daguti amma suka yi imani da gunki kaumun wasu mutane ne hum inda hum hum shirafa'u su a wurin su hum shirafa'u masu daukaka ne inda hum a gurin su yahudu قتلوا الأنبياء واتخذوا العجلة ألا إنهم هم السفهاء قتلوا الأنبياء su Yahuda sun kashe annabawa in ka karanta zaka ji alqur'ani na wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqq wattakazu al-ijla sannan sun yi bauta wa dan maraki lokacin da annabi Musa ya je karbo wannan ko ya je karbo at-taura Musa Samir ya kera musu yace haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi to wattakazul ijila sun riki dan maraki sun yi bauta wa dan maraki ala yace fa yadda abu yake innahu humus sufaha su yahudawa huwa waye ne a akwai wani daga cikin bayahude lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati kasan an samu muhawara ko akan wa zai zama halifan sa tsakanin lansaru da muhajirun sai wani bayahude ya samu sayyidina ali bai san ya tabo babu kofar ilimi ba sai ke cewa to kowane irin mutane ne annabin ku yana mutuwa ko binne shi ba ku yi ba kun fara rikici akan mulki bai gaya musulmi bakar magana ba a ya gaya musu bakar magana ko to kaga to ashe bai san babban babban bango ya taba ba sai na ali ya ce ah ya ce duk abin da zamu zamu kai bai hude ya ce ku fai hudawa ana tsallakar da ku daga sharrin fir'auna kuna ganin fir'auna ya tunkaro ku annabi Musa ya dauki sanda ya bugi ruwa ruwa ya tsage kuka wuce kafar ku ko bushewa ba ta yi ba kuka ce a canza muku Allah kaji fa Allah da ya tsiratar da kai daga sharrin fir'auna kana ganin fir'auna kiri kiri har suna cewa inna la mudrakun fir'auna ya kama mu amma aka tsayartar da su ana tsallakar da su kafarsu ko bushewa ta yi ba suka suka ga masu bautar gunki suka ce qalu ya musa ja'alna na ilahan kama lahum aliha ya mu ma musa ka sa mana Allah kamar da waɗancan suke da Allah sayyidina ali ce ku da ana tsallakar da ku daga sharrin fir'auna kafar ku ko bushewa ba ta yi ba kuka ce a canza muku Allah ku me za ku ce wa mutane bai kure shi ba to shine wasafihun man sa'ahul manni wasalwa wa ardahul fumu wal kissa'u wasafihun ai wawan mutum man sa'ahul mannu wanda mannu ya muna na masa mannu shine kamar ka ce ruwan siga abu ne mai kama da zuma ruwan madi wasalwa da kuma naman tsuntsu gashashen naman tsuntsu wawan mutum wasafihun wawa man sa'ahul mannu wanda ruwan madi ya munana masa yace baya son sa wasalwa da gasasshen naman tsuntsu wa ardaful humu fumu amma alfumu tafarnuwa wal kisau da dima wa ardahu ta yardar da shi ana saukar musu da ruwan zuma a sama su ci su ci nama suka ce ba sa son wannan qalu ya musa wannan lan nasbir ala da'amin wahid fad'u lana rabbaka yakhruj lana mimma tunbitul ardi min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha ka bayyanta ai duk yadda ake wawa ya kai wannan muliat bil kabisi minhum budunun fahiya narun dibaquha am'au muliat bil kabisi muliat budunun an cika cikin yahudawa bil kabisi da munanan ayyuka, ka fahimta? Minhum cikinsu, fahiyar narun, cikin nasu sai ya zama wuta, ɗibaku ha rufin wutar am'a'u shine kayan cikinsu. Lau uridu fi hali sabtin bi khairin kana sabtin ladaihimul arbi'a'u, lau uridu fi hali sabtin zai sace gaya maka wani makircin Yahudawa. Lau uridu, da an nufe su fi hali sabtin, a cikin asabar da aka ba su bi kairin da an nufe su da alkhairi kanal arbi'a'u da laraba ta kasance sabutan ladaihim asabat a gare su da a ce an nufe su da alkhairi to da asabat din ma ta zama musu laraba amma saboda ba a nufe su da alkhairi ba sai asabat din ma ta zamto musu matsala ka fahimta law uridu da an yi nufin su fi hali sabutin a cikin halin asabar da aka ba su bi kairin da an nufe su da alkhairi kana sabtan arbi'au kana al-arbi'au da laraba ta kasance sabtan asabat ladaihim a gurin su huwa yawmun mubarakun qila litasrif fihi min al-yahudi itida'u a huwa yawmun mubarakun ita ranar asabat rana ce mai albarka ka bayinta qila aka ce al-itida'u sai ka tsallako nan al-itida'u shishigi min al-yahudi daga yahudawa littasrif fihi suka yi kamun kifi a cikin wannan ranar saboda shishigin su aka ce kar su kamun kifi ran asabat shikenan kuwa da asabat ta yi shikenan su kamar ran juma'a da yamma sai su je su toni rami sai su toni rami yadda in kifi zai iya shiga amma in ya iya shiga ba zai fito ba washe gari asabat sai ya ta fada ya ta fada ran ladi sai su samu kawayinta aka hana suran asabat a wata ran bana mantawa wani ya ji tafsiri an ce yahuda an hana suran asabat ya ce gashi kuwa kwara wannan masu kamun kibi ran asabat din masu suke wani asabat din masu suke bai san iya yahuda aka hana ba kafin saboda ya ji a tafsiri cewa an hana yahudawa suran asabat suka yi allah ya halakar da su to kuma sai ya ga yanzu wai kwarawa suna zuwa su yi suran asabat sai ce gashi ko asabat din ma suna zuwa ai su waɗancan su yahudawa aka hana ran asabat din su din ba wai mutanen mu ba a banda mutanen mu ba banda mutanen mu ba eh fa bi zulmin minhum wa kufrin adatuhum dayyibatun fi tarkihim nabtila'u fa bi zulmin minhum saboda zalunci irin na su yahudawa wa kufrin da kafircin su dayyibatun abubuwa masu daɗi adatuhum suka yi ta ƙetare su, wanda ibtila'u jarraba ta tabbata fi tarkihin na cikin barin wannan abubuwa. Abubuwa da aka hana su ko? Abubuwa da aka hana su. Wa min al-baqari wal ganami harramna alaihim shuhumuhuma. illa ma hamalar zuhuruhuma awul hawaye aw maktal da bi azum zalika jazainahum bima kafaru ko to shine abubuwa dai aka hana su saboda wannan shine fa bi zulmin minhum saboda zaluncin su wa kufrin da kafircin su batun. abubuwa masu dadi adathum suka yi ta tsallake su fi tarkihin nabtila'u ibtila'u jarrabawa fi tarkihin ya tabbata cikin barin wannan abubuwa wannan karatuka ne masu yawa yake ta summarizing din sa wanda gaskiya in aka ce za a yi ta sharhi akan su sai ya zama ba karatun luga muke ba karatun tarihi muke saboda haka mu lugar muke bi saboda ka sama sama zamu bi ko dai ubil munafiqina wa hal yanfaqu illa ala safihi shaqa'u kudi'u bil munafiqina su yahudawa ka fahimta kudi'u an yaudare su bil munafiqina munafikai daman na gajiya mun yi magana ko daman jiya baka man in baka manta ba na ce ma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya je madina ana zuwa daga cikin abubuwan da aka yi a farko an rubuta wasiƙatul madina wasiƙatul madina shine wata yarjejeniya da aka shirya da yahudawan madina ta zaman lafiya cewa ba za ku yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ku ba ba za ku bari kuma a yaƙe mu ba mu ba za mu bari a yaƙe kuma sannan ba za a haɗa kai da ku ba ka fahimta wasiƙa dai ta zaman lafiya mu zauna lafiya ku yi addinin ku mu bayan an rubuta wannan wasiƙa ta zaman lafiyar da su shikenan sai wasu daga cikin munafukai lokacin da aka zo za a yi yakin alhazab yakin ahzabi rundunar yaki ta taho daga sassa daban-daban an yi taron dangi akan za a zo a murkushe musulmi sai wasu daga cikin munafukai suka yaudari waɗannan yahudawan da aka shirya yarjejeniyar zaman lafiya da su da niyyar koda sun karya wa annabi alkawari cewa ba abin da annabi zai musu saboda haka ba za su bari a ɗauki mataki a kansu ba ka gane ko ba ka gane karatun nan ba kuna zaman lafiya da mutum sai wani daban ya zo ya ce maka duk abin da ko ba abin da ya maka ka fahimta in ya ce zai maka wani abu ne zan tare ma shikenan ka zo ka karya alkawari ka zo ka tare shi da faɗa da diyar wai in ya zo wancan su tare ma saboda haka su yahuda da aka shirya yarjejeniyar zaman lafiya da su da haka zo za a yi yakin lahazab sai aka samu munafukai sai suka lallame su cewa ba abin da za a iya musu in fa karfa ku bar mu da shi kun ga fa yafi karfin mu idan fa muka karya masa alkawari kuka zo ku ba ku dauki mataki a kai ba kun ga fa kun san da man fa yafi karfin mu suka ce ba wani abin da zai iya muku ba abin da zai iya muku ka bayyanta shikenan aka zo aka yi gangami suka yi tsammanin za a iya murkushe musulunci kawai suka shiga cikin rundunar aka zo kuma yakin lahazab ya ki yiwa an zo an yi taro sun yi gangami Salman al-Farisi a lokacin da ya magana mai tsawo ko aka tonu wannan ganuwar aka kewaye Madina suka zo suka rasa yadda za su yi su shigo suka kwana da kwanaki suka rasa yadda za su shigo su kuma waɗancan Yahudawan da aka aka shirya zaman lafiya da su duk sun shigo wannan rundunar za a zo a murkushe Annabi tare da su kuma aka zo yaƙi ya kiwa yaya kake gani bayan lokuta an dade a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura daman wannan sahibu sun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam din nan eh yace ka je ka gaya min ka gano min ya suke ciki bayan kuma abubuwan da suka faru suka faru dai maganganu masu tsawo aka saukar musu da sanyi ga sanyi ga iska iska ta zo ta kakkafar da duk wani abin da suka kama da iska ta ta buga shi ba an ce ya ce maka har iska ya ta ɗauko marhun kwanan mutum ta kwalamar a kansa su marafin tukunyarsu su murhunsu kawai kana zaune sai ka ji kul iska ta kwada mutum tukunya a kai duk abin da suka yi komai sai da iska ta rushe ga iska ga sanyi suka rasa yadda za su ga tsananin iska ga tsananin sanyi dama abu safiyan shine jagorar rigimar ya ce to ya ce to ku saurara za mu surru ya faɗa abin da ya faɗa maganganu ko abu safiyan ya ce to ba ni ne shugabanku na yaƙi ba aka ce eh ya ce to duk wanda ya ga abin da na yi to shi ma ya yi shi kenan ya ɗauko dokinsa ya hau ya ce to kun ganni ni na tashi sau tsawar gaggawa saboda iska ga sanyi sau tsawar gaggawa suka ce ko da baibayin da ke dokinsa bai kunce ba ya hau ya zabura a aka doke kita aka ce ai baka kunce da baibayin ba sai da aka ba kunce masa da baibayin Abu Sufyan ya tsere ya bar gurin shikenan da aka tarwatse ka kuwa wa zai bar su wanda aka yi irin aka yi taro za a zo a murkushe ka da shi zaka kyale shi ba za ka kyale shi ba aka zo yaki bai yiwu ba Yahudawa suka yi suka yi kamun gafiyar bedu ko suka yi sakire shi kama ganye ai gwara ma sakire shi kama ganye kun zo za ku murkushe musulunci abin ya kiyuwa saboda haka yace kudi bil munafiqina an yaudar yahudawa bil munafiqina da munafikai cewa ko duk abin da ya faru za su za su tare musu wahala shin ashaqa'u rashin arziki kaga ai yahuda sun nuna rashin arziki ko tunda sun karya alƙawari wahala shin ashaqa'u rashin arziki yanfaku zai samu karbuwa yanfaku ka fahimta ya da fataha fa da fataha yanfaku shin rashin arziki zai samu karbuwa illa ala safiya ai sai ga mutumin da yake bawawa wada ma'anno bi qawlil ahzabi ikiwanihim innana lakum awliya'u wada ma'anno sun nutsu bi qawlil ahzabi da fadin wannan rundunar yakin ka fahimta ikiwanihim wanda ƴan uwansu ne cikin kafirci innana lakum awliya'u suka ce ai mu muna tare da ku ba abin da ya muku kawai suka zo suka shiga fada suka suka tu suka bi babu halafuhum wa khalafuhum wa lam yadri limaza takalafa al-hulafa'u halafuhum su waɗannan mushrikan ai su waɗannan munafikan halafuhum sun yi musu rantsuwa ka fahimta cewa ba abinda ba za su bari a taba su ba wa khalafuhum amma suka saba musu lokacin da aka zo ana koran su ba wanda ya magana sun musu rantsuwa za su taimake su kuma aka zo ana koran su ba ko uban ba wanda ya ce kaga halafuhun sun musu rantsuwa akan za su taimake su ko ba za su bari annabi ya taba su ba saboda haka kawai su karyawa annabi alkawari wa halafuhum sai suka saba musu walam yadari walam adari imam al-busri yace ban sani ba limaza me yasa takalafa al-hulafa'u al-hulafa'u masoyan juna limaza me yasa takalafa suke saba wa ƴan uwansu alkawari aslamuhum li awwal al-hashari la mi'aduhum sadiqun wala ila'u aslamuhum sun mika waɗannan yahudawan li awwal al-hashari tun a farkon farkon lokaci ka bayyanta ana fara rigimar suka mika su suka ce babu ruwan mu ka gane ana fara rigimar suka ce babu ruwan mu aslamuhum sun mika su li awwal al-hashari a farkon lokaci la mi'aduhum sadiqun alƙawarinsu bai zamto abin gaskatawa ba wala ila ko kuma rantsuwar da suka yi wa yahuda da suke kewaye da madina cewa za su taimake su kaga ba su cika musu alƙawari ba rantsuwar kaga ta zama rantsuwar banza an sa su kuma sun karyawa annaba alƙawari to ya kake ka zai bar su ta ya zai bar su mutum ya ɗauko makami a zo za a murkushe ka Allah ya baka sa'a sai ka bar shi zauna in ka bar shi zauna baka shirya zama a duniya ba kenan sakanar ru'ubu wal karaba quluban wa biyutan minhum na'ahum jala'u sakanar ru'ubu wal karabu quluban wa biyutan minhum na'ahum jala'u sakanar ru'ubu tsoro ya zauna quluban minhum a zakatansu ka fahimta wal karabu rushewa kuma buyutan minhum ya kasance ga gidajensu aljala'u koransu da aka yi na aha shine ya bayyana labarin mutuwar gidajensu ka fahimta kaga wannan baitin ma akwai allafu wan nasharu murattabun kenan ko in ka ce sakanar ru'ubu tsoro ya zauna sai ka ɗauko ƙuluban nan ƙuluban minhum a zukatansu wal karabu sai rushewa ya tabbata buyutan minhum ga gidajensu aljala'u koran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu a yankin Madina na aha shine ya bada labarin mutuwar gidajensu daman aka ce na ayu shine labarin mutuwa na aya bada labarin mutuwa saboda haka da haka ta faru sai annabi ya ce to abu ɗaya zai musu sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai su tattara kayan su su bar jaziratul arab gaba ɗaya su tattara kayan su bar yankin Madina shi kuma abin da ya shafi gidajensu su dauki abin da za su iya dauka sauran duk su bar su a gurin ka fahimta haka suka dauki abin da za su dauka wanda ba zai dauko ba suka bar shi a gurin shine qur'ani yake yake cewa yakuribuna buyutahum bi aidihim ko wa aidil mu'mini so tsabar mugunta ta bai hude zai bar gurin a madadin ya bar gidansa a tsaye sai ga wai kar ya bari musulmi su samu sai rika rushewa wani marfi ya dauka ya fasa shi wani marfi kyauran kofa ya karya shi ka fahimta wai kar a bari wani abin da ba zai dauko bai fasa shi shine Qur'ani ya ce yukribu buyutahum bi ayrihim sai ga yahudu yahuda suna rushe gidajensu da hannayensu suka tattara suka bar gurin wannan maganganu ne fa masu tsawo sosai wai eh wata addu ila nabiyyi hududan kana fiha alaihim alqudawa'u eh wata addu ila nabiyyi hududan wata addu sun ketara hududan iyaka ila nabiyyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun saba alƙawari ka fahimta kana alqudawa'u halaka sai ya tabbata alqudawa'u halaka kana sai ya kasance fiha cikin wannan karya alkawarin da suka yi wa annabi alaihim a kansu sai halaka ta tabbata a kansu shine al'udawa wa halaka alaihim ta tabbata a gare su kana fiha eh kana al'udawa udawa uku halaka sai ta tabbata alaihim akan su fiha cikin alkawarin da suka karya wa annabi wa nahathum wa man tahat anhu qaumun fa ubidal ammar wan nahau wa nahathum wasu daga cikinsu sun hana su sun ce kar ku karya alkawari fa tunda kun yi kun yi alkawari da shi za ku zauna lafiya kar fa ku karya masa alkawari wana hatkum wasu sun hana su wa man tahat anhu amma ba su hanu ba ka fahimta eh shine wana hatkum qaum wasu mutane sun hana su wa man tahat anhu amma ba su hanu ba saboda ni fa ubidul ammaru sai aka halakar da masu umarni cewa aje a haɗa kai a yaƙi annabi wannan hawa har ma da masu hanawa saboda su ba masu hanawa da suka hana suka hana cewa karfa ku karya alƙawari tunda mun rubuta yarjejeniya za mu zauna lafiya karfa ku karya masa alƙawari da suka ga kamar abin da gaske ne cewa za a iya murkushe musuluncin su ma suka shiga saboda haka da masu cewa kar a yi da masu cewa a yi kowanne ya shiga in yi rigimar da shi saboda haka duka aka aka kore su gaba ɗaya wata adau fi ahamadin munkaral qauli وندقل أراذل الأرواء وتعادوا في أحمد منكر القول وندقل أراذل الأرواء وتعادوا أنا lokacin da aka zo zakin za a yi yakin ahzab din su waɗannan yahudawa da za su shiga wannan fada ka fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu dan aiki cewa ku tuna fa lokacin da muka zo garin nan sai da muka yi wasiƙa da ku ta yarjejeniyar zaman lafiya cewa za mu zauna lafiya da ku ba za ku yaƙe mu ba ba za ku bari a yaƙe mu ba saboda haka muna ba ku shawara wannan zumuncin namu mu ci gaba da yi kar ku shiga wannan yaƙin da za a yi da mu sai da ya aika musu amma da ya aika musu saboda su suna ganin da gaske ne kawai an yi taron dangi za a zo a murkushe musulunci kawai dan aiken ma suka zazzage shi suka faɗa masa munanan maganganu ta fahimta kaga ba sai yadda ba kenan a madadin a tuna musu alkawarin da suka yi sai suka kawo faɗa suka yi ta suka suka yi ta faɗa da munanan maganganu wa ɗan aikin shi ne wata aɗau sun yi miƙeƙeniya mana sun yi faɗeɗeniya fi ahmadin ga annabi sallallahu alaihi wasallam munkar alƙauli mummuniyar magana al'urawa'u mummuniyar magana wa nudukul arazili ai ita ce furcin daman kaskantaccen mutum ai kaskantaccen mutum shi yake karamar magana ko ba ka ba karkasitaccen mutum ne za ku yi magana da shi yau ya ce ya yadda kun gama gobe ce shi fa wannan abin da aka yi ba zai yiwu ba ka fahimta to shine wani dukul arazili furucin kaskantattun mutane al'urawa ai shine mummuniyar magana in dai mutum babba ne mai karamci ne in kuka yi magana da shi to zai kokari ya cika ma alƙawari kullu rijisin yazidu hulkuluku su'u safahan wal millatul aujau kullu rijisin dukkanin wani mutumin banza rijis kamar najasa kullu rijisin dukkanin wani datti yaziduhu kuluqus su'u kuluqus su'u munanan dabi'u yaziduhu shi yake ƙara wannan abu safahan wajen wauta wal millatul auja'u ga kuma karkataccen addini su yahudawa abin ne musu yawa ka fahimta hausa suna cewa abin yayi yawa shege da hauka ko to kullu rijisin dukkanin wata najasa shine yahudawa kulukus su'u munanan ɗabi'unsu yaziduhu shi ke ƙara wannan najasa ga mummuniyar aƙida ga kuma mummuniyar ɗabi'a addini ba kyau ɗabi'a ba kyau kaga wani lokacin akan samu ai mutum ba shi da aƙida mai kyau amma sai ku yi mu'amala da shi ku zauna lafiya ana samu ko to su biyu suka haɗa ga mummunan addini munanan aƙidu kuma ga mummuniyar ɗabi'a shine kullu rijisin dukkanin wata datti kuluku su'u mummuniyar ɗabi'a ya zirhu shi ke ƙara wannan dattin safahan saboda wutarsu wal millatul auja'u kuma ga karkataccen addini fanzuru kaifa kana aqibatul qawli qaumi wama saqalil bazil bazau fanzuru ka duba mana kaifa kana aqibatul qaumi yaya karshen waɗannan mutanen suka kasance ai kaji sun sha wahala ko wama da kuma abinda bazau alfasha saka ta korolil bazil ga mai mummunar magana ai kaji abin da ya biyo ko wajada sabba fihi summa wa lam yadri izal mimi fi mawadi uba'u ai an gaya maka daman cewa da aka tura dan aike je daddada masa wannan alƙawarin suka yi ta zagi ko to wajada sabba sun samu wannan zagin da suka yi ta yi wa janibi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam summa sai ya zama musu guba wa lam yadri ai ba su sani bane izal mimu mimi ce fi mawadi uba'u ka fahimta izal mimu ashe mimi ne fi mawadi fi mawadi aba'u a madadin ba su sun yi sabbu kaga da ba ko to sai koma sammu guba ba su san mimi ne ta zauna a gurin ba ba ka fahimta kuma kuma waliye ma haka suke duk wanda yake zagin waliye yana ga kamar daɗi yake ji shi a wurinsa sabbu yake to sammu ne kwarai kuwa ba taba samun wanda ya sa waliya a gaba yana zagi ya gama lafiya ba saboda haka duk wanda yake yanzu ba za a fara ta kansa ba ba taba samun wanda ya gama lafiya ba kuma wanda ya zo yake yanzu a to ba za a fara ba a gama da kansa ba ba za a fara da kansa ba kana fihi qatluhu bi yadayhi fa huwa fi su'i fi ilhi zabba'u kana fihi kana ya kasance fihi a bakinsa ne qatluhu kisan sai kasance bi yadayhi da hannunsa ka bayinta su waɗanda suka wani abu su suka kashe kansu da kansu shine kana ya kasance fihi a bakinsa ne katluhu kisansa biye dai ya kasa kansa da kansa furcin da suka yi da munanan maganganun da suka yi bakinsu shi ya ja musu shine abin da wasu suke cewa baki shi ke yanka wuya ko to kana fihi fihi nan na baki ne kana fihi ya kasance a bakinsa ne katluhu kisansa biye dai da kansa fahawa fi su ifilihi fahawa shi wanda yake zagin annabi sallallahu alaihi wasallam fahawa ya kasance fi su ifilihi a cikin munanan aikinsa zabba'u kamar matan nan da ake kiranta zabba'u lokacin da ta ga an ci mata hakika kashe ta za a yi ta shaki guba ta mutu to duk wanda yake zagin waliye ko yake zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yake gaya wa bayin Allah na gari munanan maganganu kamar mutumin da yake shan guba ne da kansa shi a wurinsa sabbu yake to bai san kuma sammu guba yake sha ba ba hawa sai ya kasance fi su ifili a cikin mummuna aikinsa zabba'u kamar zabba'u ce wacce ta sha guba da kanta ta mutu aw huwa nahlu qarsuha ya jalibul hatfa ilaiha wa malahu in ka'u sannan wanda yake zagin wanda yake faɗan munanan maganganu game da janibin Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wanda yake faɗan munanan maganganu a janibi na waliyan Allah ka fahimta au huwa nahalu to in zaka siffanta shi sai ka ce kamar kudan zuma ne qarsuha qari na wannan kudan zumar ya jalibul hatfa shine yake ja mata mutuwa ilaiha zuwa gare ta wa malahu in ka'u gashi kuma bashi da wani tasiri a jikin ta ita zuma kudan zuma duk lokacin da ta harbi mutum in dai ta harbi mutum karin daman guda ɗaya ne tak a jikinta in dai ta harbi mutum to daga lokacin ba ta sake harbin kowa ba kwaya ɗayan ya ƙare ka fahimta sannan abu na gaba in dai kudin zuma ta harba mutum to ƙarshe ita ma mutuwa za ta yi ka fahimta in dai kudin zuma ta harba mutum to ita ma ta gama ta ta gama yaƙi yawo kuma ƙarin kuɗa ɗaya ne saboda haka duk wanda yake zagin bayin Allah to shi ba kamar kudin zuma ne in yi harbi kaga ai yana harbi shi ma ko wanda suke zagin bayin Allah suke musu kazafi don Allah ba sa bata mana rai to ai harbin mu suka yi ai harbin mu suka yi to su kuma wannan harbin da suka shi kuma shi zai ja masa halaka duk bala'in da basu san akwai shi ba a duniya da lahira ya san hadu da shi to duk wanda kaga yana faɗa wa addini munanan maganganu ko ya sa wasu waliyi a gaba yana zagi to kamar kudan zuma ne zai yi harbi shine wannan zagin da yi kuma ƙarshe ya zo ya mutu shine haka kudan zuma yake eh auhuwan nahalu ko a ce shi kudan zuma ne qarsuha qarsun nan shine kamar kace kari amma ita qarsun nan tana da ma'anoni da yawa qarsu in aka danganta ta zuwa ga zuwa ga macijiya sai ya zama kamar dafi ƙarsu in aka danganta shi zuwa ga zuma sai ya zama wannan ƙarin da take harbin mutane ka fahimta yawwa to saboda haka in ka ga kalmar ƙarsu to sai ka duba ga zuwa ga ina akwai yadda za ta zama ba ma'anar guba ba ko dafi din kawai in ka ganta sai ka kalli gaba ka kalli baya to nan zai ga nuna maka me ake nufi dan ma'anoninta suna da yawa eh ya jalibul hatfa to wannan karin nata shi ke ja mata mutuwa ilaha wa malahu in kawo gashi kuma bashi da wani tasiri bashi da wani karfi amma da zaran ta yi harbi da shi shikenan sai mutuwa kuma ita ma wallahu a'lamu